sha hudu ga watan Ramadan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446 wanda ya daidai da sha hudu ga watan uku shekara ta 2025 miladiya da muke ci gaba a cikin tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun kare suratul ma'ida da yau za mu shiga suratul an'am suratul an'am sura ce makkiya da take da ayoyi 165 qala ibn abbas abdullahi dan abbas radiyallahu anhu yace unzilat suratul an'am bi makka an sabkar da suratul an'am ne a garin makka akhraj al-bukhari an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala imam al-bukhari ya fitar da hadisi daga abdullahi dan abbas Allah ya yarda da su qala yace idza sarraka an ta'lama jahal al-arab idan yana birge ka kasan jahilcin laraba da wautansu faqra amma fawqa 30 wa 100 fi surati al-an'am to kai kokarin karanta abin da ya haura 133 a cikin suratul an'am na ayoyi anan ne zaka gano wauta ta larabawa da jahilcin su tun daga fadar Allah madaukakin sarki kad khasiral ladina qatalu auladahum safahan bighairi ilm ya zuwa fadarsa قد ضلوا وما كانوا مهتدين سورة الأنعام سورة da ke yin magana game da zargin mushrikai da abin da suke aikatawa na shirka sannan kuma surar tana yin yabo akan milla ta Annabi Ibrahim da kuma kasancewa manhajin annabawa da manzanni manhaji guda ɗaya ne mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون نعم وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون bayan bismillahir rahmanir rahim Allah madaukakin sarki yace alhamdulillahi alladhi khalaqas samawati wal ard dukkanin nau'in godiya da yabo sun tabbata ga Allah madaukakin sarki alladhi khalaqas samawati wal ard wanda ya halicci sammai wal ard da kuma kasai gaba ɗayansu Allah madaukakin sarki ya cancanci a yaba masa ya cancanci a masa godiya bisa ga wannan ni'ima da ya ta halittar sammai gaba ɗayansu da kuma kasai tattare da su Imam tabarani ya fitar da hadisi da sanadi mai kyau hadisin Abi Umama radiyallahu an عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من ذا الله tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace ma an'ama Allahu ala 'abdin ni'matan da dai Allah bai taɓa yin wata ni'ima ba akan bawansa fa hamidallahu alaiha sai gode ma Allah akan wannan ni'ima illa kana dhalika alhamdu afdala min tilka ni'ima sai ya kasance sakamakon ladan da zai samu akan wannan godiyar da yayi ya fi sama da ni'imar da za a rasa shi yasa yake sambawa ya kasance mai godiya akan Allah akan ni'imomin da ya masa aya kamar tana cewa ne ku gode ma Allah akan ni'imomi da ya muku daban-daban ni'ima ta musulunci ni'ima ta imani ni'ima ta lafiya ni'ima ta abin da za ku ci na rayuwa wanda in ba da shi ba rayuwa ko za ta tsaye in ka gode ma Allah akan ni'imar da ya baka Allah sai ya dada maka ni'imomi akan ni'imar da ya baka kuma sai ya baka lada fiye da ni'imar da ka mori da ita wannan hadisi yana da shahid daga Ibn Majah da sanadi mai kyau daga hadisin Anas Allah ya rada shi anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala daga manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace ma an'ama Allah ta'ala ala 'abdin ni'matan da dai Allah bai taɓa yin ni'iba ba akan wani bawa daga cikin bayinsa faƙala sai wannan bawan ya ce alhamdulillah dukkanin godiya da yabo sun tabbata ga Allah illa kana allazi a'ta afdala mimma akha sai ya kasance abinda aka ba sa na lada akan wannan godiyan shi zai fi sama da abinda aka ba sa na ni'ima shi yasa ake son bayu su gode ma Allah madaukakin sarki wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur Allah madaukakin sarki shine wanda ya halicci haske kuma shine wanda ya halicci duhu yana shi ya halicci dufai gaba ɗayan su kuma sannan shi ya halicci hasken safiya da kuke gani wasu malamai suka ce shi ya halicci dufai dufai ana nihin dufai na kafirci nan kuma haske ana nihin haske na imani thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun sannan wanda suka kafirce ma ubangijin su madaukakin sarki zaka gane su game da ubangijin su ya'diluna ai suna daidaita wani Allah da Allah ko kuma yushrikuna kamar da imamu mujahid ya ce sannan zaka samu wanda suka kafirce ma Allah madaukakin sarki suna yin shirka da Allah maimakon su gode masa ko su yi imani da shi akan ni'imomin da ya هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجله هو الذي ألن دندي شيني وند خلقكم من طين يهل تشيكو من طين دقلاكا ودقا كسا أنا مغاناني أكن أصل هل تكشيني النبي آدم عليه الصلاة والسلام dan shine asalin halittun mutane gaba daya Allah ya kuma ya halicce sa ne shi din da ƙasa kamar yadda Imam Ahmad ya fitar da hadisi da Imam Tirmidhi hadisin Abi Musa عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من زال الله سيرا من شاء الله سبت أغريشيتي إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض Allah madaukakin sarki ya halicci annabi Adam daga damka daga cikin dukkanin sassanin ƙasa ko ko dukkanin kala-kalan ƙasa faja'a banu adama ala qadril ard sai banu adama su ma suka zo gwalgwadon yadda ƙasar take ja'a minhumul ahmar daga cikin zaka ga wani jani wal abyad wani fari ne wal aswad wani kuma baki ne wa baina zalika wani kuma tsakankanin fari da baki was sahal zaka ga wani mai sauki ne wal hazan wani sabanin mai sauki wal khabith wani mummuna wat tayyib wani mai dadin mu'amala wa baina zalika da wanda ke tsakankanin haka yadda ƙasa take da ɗabi'unta daban-daban ko kuma da halolinta daban haka banu adamu su ma suka zo da ɗabi'unsu da halayensu daban-daban kenan ana magana ne akan asalin halittar ku wanda asalin halittar mutane shine annabi adam kullukum li adam wa adamu min turab dukkan ku zuriya ce ta annabi adam shi kuma annabi adam Allah ya halicce shi ne da ƙasa thumma qada ajalan sannan Allah ya zartar da ajali ajali shine ajalin ƙarshen rayuwar duniya ko kuma ajalin kona ɗaya daga cikin wanda akwai ajalin da zai zo ya bar duniya ya mutu wa ajalin musamman sannan da wani ajali wanda aka sanya masa suna shine ajali na tashi alƙiyama da ƙarewar duniya gaba ɗaya inda hu da yake wurinsa shi kaɗai Allah madaukakin sarki thumma antum tamtarun sannan sai ga shi ku kafirai tamtaruna kuna shakku game da cewa alƙiyama za ta tashi وهو الله في السماوات وفي الأرض وهو الله شيني الله كدي أبن بوتا في السماوات أجكين سمي قبادا وفي الأرض أجكين قصي قبادا يعلم سركم يا سن أبن دكوكي سرا تاوى وجهركم كما يا سن أبن دكوكي بيناوى ويعلم ما تكسبون كما يا سن أبن دكوكي أيكتاوى دهنا يوم wannan aya da ita ce jahamiya suke kafa hujja akan cewa Allah na ko ina da wannan mummunan tunani ne mummunan aqida ce a ce Allah na cakuɗa da halittunsa samai da kasai gaba ɗaya Allah ya nisanta daga barin haka ya tsarkaka da a ce zatinsa da zatin halittunsa sana a wuri guda Allah madaukakin sarki yana saman samai ya ɗaukaka gaba ɗaya akan halittunsa subhanahu wataala ina fata mun gane ma'anar aya shine wa huwa Allahu fis samawat shine dai abun bauta Allah fissamawa a cikin sammai gaba ɗaya. Wa fil ard haka shi kaɗai ne abun bauta fil ardi a cikin ƙasa baya da abokin tarayya. Wannan shi ne ma'anar ta wanda ta dace da ma'anar aya. Ina fata mun gane, amma a ce Allah na cakure da halittunsa sammai da ƙasai wannan ba ba fasara ba ce ta dace da fasarar ahlus sunnati wal jama'a. Shi yasa a wurin ahlus sunnati wal jama'a Allah madaukakin sarki yana sama. baya cakuɗa da bayinsa subhanahu wa ta'ala ina fata mun gane ya alamu sirrakum wa jaharakum wa ya alam ma taksibun Allah ya san abin da kuke aikatawa gaba ɗayan kuma zai muku sakamako akan dukkan aikin da kuke aikata shi yasa Imam Tabari radiyallahu anhu ko rahimahullahu ta'ala yace wa huwa Allahu fis samawat nan waqafi ne cikakke kace lalle Allah madaukakin sarki fis samawat bi ma'ana ala samawat yana sama samai gaba daya wa fil ardi amma a cikin ƙasa ya alamu sirrakum wa jaharakum ya san sirrinku kuma ya san abin da kuke bayyanawa kasancewa yana sama yana tare da ku da iliminsa yana ganinku yana jinku duk abin da kuka aikata ya sani ba wani abin da za ku aikata wanda Allah bai sani ba subhanahu wataala sai Allah ya ce wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin
na'am فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين
Allah ce wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim da dai bata taba zo musu ba wata aya daga cikin ayoyin ubangijin su da suke da suke nuna kadaitaka ta Allah madaukakin sarki illa kanu anha mu'ridin sai sun kasance game da wannan ayoyin mu'ridin sana masu bada baya ba sa yin imani da haka faqad kazzabu bil haqq hakikan sun ƙaryata gaskiya lamma ja'ahum lokacin da gaskiya ta zo musu fasofa yatihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un da sannu labarin abinda suka kasance suna yin izgili da su zai zo musu za a ba su labarin abinda suka kasance suna yin izgili da shi alam yaro kama halakana min qablihim min qarn shin ba sa duba su gani nawa nawa ne muka hallaka min qablihim gabaninsu min karnin na daga al'ummu da dama da suka gabata makannahum fil ard wanda muka ba su tamkini a doron ƙasa muka yassare musu dukkan alatu na ni'ima kenan su duba su gani su yi nazari su kafaran makka nawa nawa ne daga cikin al'ummomi wanda muka hallakar da su a da irin al'ummomin da makannahum fil ard mun ba su tamkini a doron ƙasa malam numakin lakum irin abin da ku mu ba ku shi ba na tamkini a doron ƙasa an yi al'ummomin da suka gabata wanda sun fi ku tamkini sun fi ku ƙarfin soja sun fi ku tattalin arziki sun fi ku gidaje masu kyau abin ƙawatawa abin kyau mun musu tamkini mun ba su dama irin yadda ku ɗin ba mu ba ku ba wa arsalna sama'a alaihim midrara kuma muka sakin musu sama ta kasance a kansu midiraran mai tsananin zubar da ruwa a kansu ne domin su amfana da ruwan da ke sabka da sama وجعلنا الانهار تجري من تحتهم sannan muka sanya idanun ruwa kala-kala da suke gudana kalkashin su fa ahlaknahum bi dhunubihim amma da suka kafirce suka yi imani da Allah sai muka halaka su sakamakon zunuban da suke aikatawa fa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin sannan muka tayar da wasu tawaga wasu jama'a daga baya wanda ba su ba kenan ku dauki izina ku kiyaye kar ku kasance kuna kafirce ma gaskiya kuna ba da baya game da abin da annabi ya zo muku da shi na alkur'ani mai girma in kuna yin haka to Allah zai iya kama ku irin yadda ya kama al'ummomin da suka gabata sai Allah ya ce ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من الذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين Allah ya ce walau nazzalna alayka kitaban fi tartas da a ce dai za mu sabkar maka da littafi kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi qirtasin a cikin takaddu al-qirtas bi ma'ana as-sahifa falamasuhu bi aydihim su kama littafin su taba shi da hannunsu laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin da kuma kaji wanda suka kafirta ba abinda za su fada sai su ce wannan ba komai bane ba sai sihiri bayyananne yana ba za su yi imani ba wa qalu zaka ji suna cewa laula nuzila alayka malakun iman ina ma da a ce an sabkar da mala'ika tare da kai kai annabi wanda zai dinga ce ma mutane kai din annabi ne aikake daga wurin Allah walau nazzalna malaka Allah ce da mun sabkar da mala'ika akan haka la qudiyal amr da an gabatar da al'amari an zartar da shi bi ma'ana da Allah ya kama su da azaba sakamakon kafircewa da zasi thumma la yunzarun sannan Allah ba zai musu dako ba ko jire su na sutu ba Allah zai kama su da azaba walau ja'alnahu malaka da dai za mu sanya manzo a matsayin mala'ika laja'annahu rajulan da mun maida shi mutum irin ku dan ku iya fahimta magana da yake gaya muku wala labasna alaihim ma yalbisun da kuma mun sanya shi akan mala'ika ya zo musu da matsayin mutum da mun rudar da su akan abin da suke ganin cewa an rudar da su akan shi kenan ko da Allah zai turo mala'ika a doron ƙasa a matsayin annabi ko manzo zai turo shi ne da sifan mutane irin taku don ku ji daɗin fahimta shi kuma ku iya shuraren shi saboda mutum ne irin ku amma da za a turo muku mala'ika yaya za a yi ku daure da iya kallon mala'ika bisa ga halittar da Allah ya halicce ta bale har ku karɓi manzancin da Allah ya turo zuwa gare kaga hakan ba zai taɓa yi ba wala kadistuhu zai abi rusulun min qabli hakikan an yi izgili da manzanni da muka turo min qabli ka tun gabanin ka ya kai manzan Allah bana wannan aya lallashi ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba kai bane farau kai annabi kafin ka mun turo manzanni kuma aka yi izgili ga wannan manzanni da muka turo aka musu izgili aka musu ba'a fa haqa bil ladina sakhiru minhu sai azaba ta kewaye waɗannan wanda suke yin izgili ga manzannin da muka turo ma kanu bihi yastahzi'un abinda suka kasance suna yin izgili da shi sai zama to sakamakon shi azaba kansu qul annabi ka gaya musu su kafaran makka siru fil ard ku tahi a doran ƙasa ku yawo ku gani ku ga duka bagire da wuraren da Allah ya halakar da kafirai sakamakon kafircin shi sakamakon kangare da suka ma Allah sun manzuru kaifa kana aqibatul mukaththibin sannan ku yi duba ku gani ya karshen masu ƙaryata annabawan Allah ya kasance ku je ku yau a doran ƙasa ku gani ku je ku ga athar na mutanen da suka ƙaryata manzannin su ya karshen yayi da su dan ku kiyaye dan kar a kama ku da abin da aka kama su da shi sai Allah ya ce قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون
نعم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين
Allah madaukakin sarki yace kulli man fis samawati wal ardh tambaye suka ce musu liman fi samawati wal ard milkin wane ne na duk abin da yake cikin sammai da ƙasai na wane ne qul ka ce musu kuma lillahi na Allah ne shi kadai subhanahu wataala baya da abokin tarayya cikin mallakar sammai baya da abokin tarayya cikin mallakar kasai gaba daya kataba ala nafsihi rahma Allah madaukakin sarki ya wajabta ma kansa yin jin kai ina fata mun gane domin yayi ni'ima a gare ku hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim an abi huraira anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha lamma khalaqa al-khalqa kataba kitaban indahu fawqa al-arsh inna rahmati taghlibu ghadabi Allah madaukakin sarki lokacin da ya halicci halittu gaba daya ya rubuta wani littafi a wurin sa fawqa al-arsh saman al-arsh abinda ke cikin littafin inna rahmati taghlibu ghadabi ku sani lalle jin kaina da tausaina da rahamata takarrin jayi fishina ni Allah subhanahu wataala wanda ke nuna Allah madaukin sarki yana da tausai yana da jin kai ga bayansa subhanahu wataala shi yasa idan suka yi laifi yake bin su a hankali yake jinkirta musu zuwa lokacin da za su tuba idan kuma sun tuba sai ya yafe musu ina fata mun gane na daga cikin rahamar shi subhanahu wataala ya baka dama ya jinkirta maka duk laifin da ka aikata ba zai gauga kama ka da wannan laifin ba kuma an ka tuba sai ya fi maka daga shin kansa da rahamarsa ya turo muku manzanni da annabawa domin su sanar da ku abin da zai amfanin ku a rayuwarku ta duniya da kuma abin da zai sa ku tsira daga azabar sa gobe alƙiyama wannan duk daga cikin rahama Allah ya ci malakukin sarki da shin kansa shine ce kataba ala nafsihi rahma Allah madaukakin sarki ya wajabta ma kansa yin jin kai da rahama la yajma annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi wallahi Allah zai tara ku gaba daya ya zuwa tashin alqiyama la rayba fi wanda babu kwankwanto cikin faruwarsa da kasancewarsa alladhina khasiru anfusahum lalle wanda suka yi khasara kawunan su khasara ta gaskiya fahum la yu'minun to su kan ba za su taɓa imani ba walahu ma sakana fil layli wan nahar da abin da ya nutsu fil layli a cikin dare والنهار ديني له ناشل شي كدي سبحانه وتعالى وهو السميع العليم الله شيني السميع mai jin komi da komi al'alim masanin komi da komi da babu abin da ke boyuwa ƙarƙashin iliminsa malamai suka ce yana cewa na sani duk abin da ya nutsu a cikin dare da rana sanin kowa ne a daddare galibin halittu sukan nutsu su yi shuru don yini yini lokacin hada-hada ne da kai kawo da nema da baɗa a doron ƙasa amma in dare ya yi kowa zai zo ya nutsu kowa ya kwana a huta gaba ɗaya to duk abin da ya nutsu a daddare ne ya nutsu ko a yini ne ya nutsu lahuna shi ne shi kaɗai haka duk abin da ke motsi da daddare da abin da ke motsi da safiya lahuna shi ne shi kaɗai don Allah ya ga dama ya ce ma sakana fil laili wan nahari kul ma sakana fil laili wan nahari lahu sai Allah ya gabatar da lahu sannan ma sakana fil laili wan nahar malamin balaga suka ce taqdimu ma haqqahu ta'khir yufidu al hasr wannan yana nuna dukkan komai nasa ne shi kadai ba ta yaraya da kowa da kowa cikin ababen da yake halittun sa ne gaba daya wa huwa as-sami'ul alim qul a ghayra allahi attakhidhu waliya qul ka ce musu a ghayra allahi yanzu wani Allah zan riƙa waliyan mai shibanta al'amarina, a riƙe shi a matsayin masoyi abin bauta? Fatir samawati wal'ar, alhalin Allah shi ne mahalicin sammai da ƙasai, ta ya zan bar Allah ya riƙe wani wanda ba Allah ba. Wa huwa yi Allah shi ke ciyarwa shi ke arzitawa, wala yi ba a ciyar da shi ko arzita shi. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam, qul ka ce musu inni umirtu. ni kam an fore ni an akuna awwala man aslam in kasance ni ne farkon wanda zai miƙa wuya ga Allah wurin bauta masa shi kada ya cikin al'umma ta wala takunanna minal mushrikeen an fore ni an ci da ni kar in kuskusa in kuskura in kasance daga cikin masu shirka da Allah madaukakin sarki qul ka ga ya musu kai manzon Allah inni akhafu in asaitu rabbi azab yawmin adhim ni kam ina jin tsoro idan na saba ma ubangiji na azaba ta rana mai girma ita ce ranar tashin alƙiyam man yusrafu anhu yawma idhin faqad rahim duk wanda aka kautar da shi daga barin azabar Allah yawma idhin a wannan rana ta tashin alƙiyama faqad rahimahu haqiqan an ji kansa an masa rahama wadhalika huwa al-fawz al-mubin kuma wannan shine rabo bayyananne a ce an tsamar da kai daga barin azaba an shigar da kai a cikin gidan aljanna kamar yadda Allah ya ce faman zuhziha anin nar wa udkhila aljanna faqad faz wa man hayatu dunya illa mata'ul ghurur imamu muslim ya fitar da hadisi hadisin Anas qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah tsira da mun Allah su tabbata gare shi yace yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar yawm al-qiyamah za a zo da mafi ni'imtuwan mutanen duniya daga cikin wanda za su shiga wuta gobe alkiyam fa yusbaghu fi nari sabghatan sai a dan tsoma shi a cikin wuta tsomawa guda ɗaya sai a cire shi thumma yuqalu sai a ce da shi yabna adam ya kai wannan dan adam hal ra'aita khairan qattu shin a rayuwarka ka taba ganin alkhairi ko so daya qala hal marra bika na'imun qattu Allah ya ce da shi shin ka taba bi ta kan wata ni'ima ko so dai a rayuwa fa yaqulu la wallahi ya rab sai ce na rantse da Allah tunda nake ban taba ganin alkhairi ba tunda nake ban taba ganin wani abu sunan shi ni'ima ba ya manta da dijin dadin da ya a gidan duniya saboda tsomawa dai da aka mishi cikin wutar jahannam to ina ga an jifa shi duka gaba ɗaya zamanci shine makomarsa me ya kai haka musiba kenan kar ka yarda rayuwar duniya ta ruɗe ka ka manta da gobe alkaya sannan annabi ya ce yi wuta bi a shaddin nasi buksan fi duniya min ahalin janna za a zo da mafi tsananin mutane na talauci da wahala da tashin hankali daga cin waɗanda za su shiga gidan aljanna gobe alkaya fa yusbahu sabghatan fil janna sai a dan zira shi a cikin gidan aljanna sai a zare shi fayuqalu lahu sai a ce da shi ibn adam ya kai wannan dan adam hal la ra'aita bu'san qattu shin wai ka taba ganin tashi hankali da talauci a rayuwarka wa hal marra bika shiddatun qattu shin wai ka taba shan wahala sam a rayuwarka ta duniya fayaqulu la wallahi ya rab yace na rantsi da Allah ban taba sanin wani abu sunan shi wahala ban taba haduwa da tsanani ba ni'imar tsoma shi a cikin gidan aljanna ya mantar da shi da duk wahalhalun da ya sha a rayuwar duniya ina fata mun gane kenan kaga wannan zai ja ka zuwa ga me ka bota ma Allah kar ka manta da lahira ka sakamakon kana samu rayuwar duniya jin dadin duniya kadan ne idan ya kare za a koma gobe alkiyama in baka yi aikin kirki ba azaba ce har abada babu futu babu fitawa me kai kai khasara Allah tsare mai kare sai Allah ya ce wa in yamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون يعلمون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون Allah ce wa in yamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa ka sani ya kai manzon Allah in yamsaska Allahu bi dhurr idan Allah ya shafe ka da wata cuta fala kashifa lahu illahu babu wanda zai yayi maka wannan cutar sai shi kadai Allah madaukakin sarki kamar yadda Allah ne yace ma yaftahu Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wama yumsik fala yursila lahu min ba'di ko fala mursila lahu min ba'di wa huwa al-azizul hakim Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi da Imam Muslim hadisin Mughira ibn Shu'ba wa qad kataba ila Muawiya hakikan ya rubuta wasiqa zuwa ga Muawiya annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle manzo Allah tsira da mun Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance kana ya kulu yana cewa fi duburi kulli salatin maktuba a ƙarshen dukkan sallar da yake farilla ce la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu babu abun bauta basa ga cancanta sai Allah shi kadai wahdahu shi kadai yake la sharika lahu baya da abokin tarayya lahul mulku mulki nashi ne shi kadai wa lahul hamdu shi kadai ya kamata a gode ma wa huwa ala kulli shay'in qadir lalle Allah kam akan komai shi mai iko ne Allahumma ya ubangiji la mani alima a'taita babu wanda zai iya hana ma wanda kaga dama ba wanda Allah ya gada ma ba to babu wanda ya sai hana shi duk duniyar nan da duniya za su haɗu su yi ƙiyayya da kai akan cewa ba za ka samu wani abu ba sai Allah ya so ka samu duk duniyar nan ba su iya hana shi ne Allahumma la mani alima atai duk wanda ka ba ba wanda ya sai hana masa nawa ne Allah yake ba da kyauta ta hanyar makiyinka kuma sai ya zo ya baka Allah ne kaddar haka wanda baya son ka baya ka kuma ya ɗauki abin alheri ya baka waye tirsasa shi yi haka Allah ne sa shaka in Allah ya baka wani ba zai isa ya amshe maka wala mu'tiya lima mana'ata Allah in ka hana babu wanda isa ya baya in Allah ya hana maka ba wanda isa ya baka wala yanfa'u zal jadd minkal jadd haka duk wani mai hali mai wadata baya amfani a wurinka sai in ka ga masu subhanahu wataala wanda shi ke nuna abinda Allah ya ga dama shi ke faruwa in Allah ya baka ba wanda zai hana maka in yin hami kuma ba wanda zai baka shi yasa Allah ya ce in yamsaska Allahu bi darrin idan Allah ya shafe ka da wata cuta talauci ne rashin lafiya ne koma menene na damuwa fala kashifa lahu ba wanda ya isa ya yaye mishi wannan talaucin rashin lafiyar da damuwa illa huwa sai shi kadai Allah madaukakin sarki wa in yamsaska bi khair idan kuma ya shafi ka da alkhairi arziki ne lafiya ce mulki ne sarauta ne jin daɗi da yalwa fahuwa ala kulli shayin qadir to dama shi din akan dukkan komai mai iko ne in ya ga dama zai yi haka shike tasarrufi cikin mulki shike jujuya duk abin da ya ga dama wa huwa alqahiru fawqa ibadihi Allah nan shine marinjayi fawqa ibadihi da yake saman bayan shi subhanahu wataala wa huwa alhakimul khabir shi Allahn alhakimu ne mai hikima ne babu wani abin da yake gudana a cikin duniya sai face akwai hikima Allah madaukakin sarki alkhabir kwararren masani cikin duk abin da yake gudanarwa qul ka gaya musu manzon Allah ayyu shay'in akbaru shahada menene mafi girman shahada wanda zai nuna muku gaskiyar da cewa ni manzo ne aikake da wurin Allah idan suka yi shiru qulillahu ce musu Allah shine mafi girman shahada mai ba da shaida a kaina cewa ni din manzo ne daga wurin shi ya aiko ni shahidun baini wa bainakum Allah mai ba da shaida ne tsakankani na da ku wa uhiya ilayya hadha alquran an yi min wahayi na wannan alquran mai girma li unzirakum bihi domin in gargade ku da alqurani mai girma ku kiyaye kar ku game da azabar Allah wa man balag kuma da wanda duk alqurani ya isar ma ku babu rayuwata kenan alqurani mai girma wa'azi ne da jan hankali ga duk wanda yana nan annabi ya karantar da shi alƙur'ani ko ya sanar da shi ko ku bayan shuɗewa annabi labarin alƙur'ani ya zo maka to alƙur'ani sai kasance maka abin jan hankali da kiyayewa domin karkashe ka tarar da azabar Allah gobe alƙiyama imamu muqatil rahimahullahu ta'ala ya ce man balaghahu alqur'an min aljinni wal ins fa huwa nadhirun bihi duk wanda labarin alkur'anin mai girma ya isar masa mutum ne ko aljani to ya sani ana gargadinsa ne da alkur'ani mai girma ina fatan mun gani kenan in dai alkur'ani ya isar maka labarin shi bayyananne ya je gare ka to wajibinka ne kai aiki da shi idan ba kai aiki da shi ba kana kalkashin narkon azaba Allah gobe da kaya shi yasa Allah ya ce ma ala rasulu ko ma ala rasuli illa al balagul mubin wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula idan labari isasshe ya je muku game da alqur'ani to dole ne ku yake da shi dole ne ku imani da shi dole ne ku bar duk addinin da kuke bautar Allah da shi ku kama alqur'ani mai girma hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim hadisin abu huraira anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala daga man manzo Allah tsira da mace Allah subhanahu ta'ala garshe ce wallazi nafsu muhammadin biyadi na rantse da wanda ran annabi muhammad yake hannunsa shine wa kenan Allah madaukakin sa annabi ya ce ma yas la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabina da dai babu wani dai da zai ji ne daga cikin wannan al'umma ba yahudi ne ko nasara ne mai bi addinin nasaranci thumma yamutu sannan ya kuskure ya mutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi bai imani da abin da aka turo ne da shi ba shine alqur'ani mai girma illa kana min ashabin nar faci sai ya kasance daga cikin wanda za su shiga wuta gobe alkiyama yana duk wanda labarin alqur'ani ya ishe masa dole ne ya aiki da shi dole ne ya imani da shi in ba haka ba duk ya kuskure ya mutu akan wani addini zai kasance cikin wanda za shiga wuta gobe alkiyama haka imamu muslim ya fitar da hadisi manzo Allah tsira da mace Allah su tabbata gare shi yake cewa fuddiltu ala al-anbiya'i bi sittin an fifita ni akan annabawa gaba daya bi sittin da wasu al'amurra guda shida u'titu jawami al-kalim an bani gamamman kalmomi bi ma'ana magana kadan wanda ke dauke da fa'idodi mai yawan gaske wa nusirtu bi ru'ub an taimake ni da jefa tsoro a cikin zukatan abokanan adawa na kafin in kai farmaki a wurinsu wa uhillat ila al-ghanaim sannan an halatta mini cin ganima wadda na samu a wurin yaki wa ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjidan an sanya mini ƙasa ta kasance a matsayin abin tsarki kuma abin da za a yi sallah a matsayin masallaci wa ursiltu ila al-khalqi kaffa an tura ni zuwa ga halittu gaba ɗayan su wa khutima biyan nabiyun sannan an cika makin annabawa da ni yana annabi annabi ne na dukkanin halittu gaba daya daga shi babu wani annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine Allah ya ce wa uhiya ilayhi hadha alquran kace musu an mun wahayin wannan alquran mai girma ne li unzirakum bi domin in gargade ku da alquran wa man balag da wanda labarin alqurani ya isan masa ko alqurani ya jigunsa a innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra shin yanzu ku kuna shaida cewa lalle tare da Allah ko na Allah na daban abun bauta hulka ce musu in ku kuna shaida la ashhadu ni kan bani shaidan akan hulka ga ya musu inna ma huwa ilahun wahid ku sani kadai cewa lalle abun bautan ku Allah ne shi kadai subhanahu wataala wa innani bari'un mimma tushrikun ni kan na barranta da abin da kuke yin shirka da Allah madaukakin sarki alladhina atainahumul kitaba waɗannan wanda muka bai wa littafi ya arifunahu sun san manzan Allah kama ya arifuna abna'ahum irin yadda suka san ƴaƴan da suka haifa da kansu bi ma'ana suna da labarin annabi a cikin at-taura suna da labarin annabi a cikin injila Allah ya bayyana musu ya annabi yake ya sifofinsa yake a cikin at-taura kamar yadda ya bayyana mana nasaru ya ya labarin annabi ke da sifofinsa a cikin injila sun san annabi tun kafin yasu kamar yadda suka san ƴaƴan da suka haifa sai dai kawai sun kin imani da shi alladhina khasiru anfusahum lalle wanda suka yi khasara kawunansu fahum la yu'minun su kan ba za su imani ba wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadiba waye kai girman zalimci sama da zalimcin wanda ke kirkira ƙarya ya dangana ta ga Allah aw kadzabi bi ayatihi ko ya ƙaryata ayoyin Allah innahu la yuflihu adh-dhalimun kusani lalle az-zalimi ba za su taba rabauta ba sai Allah ya ce wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil ladina ashraku ayna shurakaa'uhum alladhina kuntum taz'umun ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك نعم وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وجعلنا ومنهم من يستمع إليك نعم وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين نعم ومنهم وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون Allah ce wa yau ma ya jami'a, ranar da Allah zai tattaro su jami'an gaba ɗayansu, sun mana ƙulu lillazi na ashiru, sannan mu ce da wanda suka yi shirka, aina shuraka a kuma lazi na kuntum ta Ina abokanan shirkan da kuka yi shirka da su wanda kuke riya cewa za su tsamar da ku ko su cece ku a yau, ina suke. Haka Allah zai tara mushrikai gobe alƙayyama ya gaya musu. ina mutanen da kuka riƙa kuka bauta musu koma bayan Allah ina gumakan da kuke bauta koma bayan Allah ina waɗanda kuka riƙa alloli kuke ganin cewa gobe alkiyama za su amfane ku ta hanyar ceton ku su tsamar da ku ina waliyanku ina shehannunku da kuka riƙa koma bayan Allah wanda kuna ganin cewa za su tsamar da ku daga azabar Allah thumma lam takum fitnatuhum illa an qalu sannan amsarsu ba za ta kasance ba bayan fitinarsu da aka yi da wannan tambaya illa an kalu sai dai za su ce kawai wallahi rabbina ma kunna mushrikin mun rantse ya ubangijinmu wallahi mu ba mushrikai bane za su ce su ba mushrikai bane bayan cewa su din menene mushrikai ne me yasa za su faɗar haka saboda irin yanayin da suka gani na gobe alkiyama da azaba da wuta ga tana a gabansu su ce mun rantse da Allah ya ubangijinmu mu ɗin ba mu kasance daga cikin masu shirka ba. Unzur kaifa kadhabu ala anfusihim. Duba ka gani yaya akai suka yi ƙarya akan kawunansu. Suka ƙaryata kawunansu. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Kuma abun nan da suke kirkira na ƙarya yanzu ya bace musu ba san inda yake ba. Ga yadda halin su zai kasance gobe na kiyama. Wa minhum man yastami'u ilayk. Daga cikin su akwai wanda yana shuraren ka yana jinka. waj'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu sai dai mun sanya wani rufi akan zukatansu an yafqahu na su fahimci alqur'ani mai girma ba za su fahimce shi ba wa fi adhanihim waqrun kuma mun sanya musu wani abu mun taushe kunnuwan su da shi ta yadda ba za su ji ba ji na basira wa in yaraw kullu ayatin la yu'minu biha da za su ga dukkanin ayoyi da ke nuna kadaitakar Allah da cewa kai din manzo ne daga Allah la yu'minu biha ba za su imani da ita ba hatta idza ja'uka har lokacin da sai sun zo wurinka yujadilunaka sana musu da jayayya da kai yaqulu alladhina kafaru zaka ji wanda suka kafirce suna cewa in hadha illa asatirul awwalin wannan ba komai bane ba sai dai kawai labarai da tsintatsinoyi na mutanen farko su karyata ba za su imani wa hum yanhauna anhu su din kafarai kenan yanhauna anhu suna hana mutane daga barin zuwa wurin manzon Allah bale su imani da shi wayan auna anhu su din da kansu suna nisantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa in yuhlikuna illa anfusahum ma yash'urun ai ba kowa ba suke hallakawa sai kawunan su wa ma yash'urun amma su din ba su san hakan ba sai Allah ya ce ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين mm.
بل بدا لهم ما كانوا يخفون عن من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين
Mm.
ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون Allah madaukakin sarki ya ce walau tara idh wuqifu 'alan nar da dai zaka gani da idanka da zaka sha mamaki da zaka ga yanayin da kafirai suka tsinci kansu akai na ban mamaki idh wuqifu 'alan nar lokacin da za a tsare su ga su ga wutar jahannam qalu sai kaji suna cewa ya laitana nurat ya kai can mu nuraddu ina ma da amai da mu gidan duniya wala nukadhiba bi ayati rabbina ba za mu taba ƙaryata ayoyin ubangijinmu ba wa nakuna minal mu'minin kuma za mu kasance daga cikin masu yin imani masu ba da gaskiya a tashin alƙayyama haka Allah zai makafarai a tara su gaba ɗaya a nuna musu wuta jahannama tana ci tana ruruwa ga ta nan gaban kokai to a wannan lokacin hankalinsu zai tashi su yi nadama su yi ya kai canmu ina ma da a ce an maida mu gidan duniya ya Allah a maida mu duniya mana don mu yi imani da annabin da aka turo mu gaskanta littafin da aka turo mu yi aiki da abin da aka ce mu yi mu nisanci abin da aka ce kar mu yi da ɗai ba sa mu taɓa ƙaryata ayoyin Allah ba za mu yi imani da su wala nu kadhiba bi ayati rabbina ba za mu ƙaryata ayoyin Allah ba mu ce ƙarya ce wa nakuna minal mu'minin kuma idan aka maida mu duniya za mu kasance minal mu'mini daga cikin masu imani ba da gaskiya bal Allah ce ba haka bane ba badalahum ma kanu yukhfuna min qabl ya bayyana ne gare su abinda suka kasance suna koyewa gabanin da ko ko ya bayyana gare su ne abinda basu sani ba basu gani ba yau gashi sun gani ido da ido yau ga su ga wutar jahannam hadhihi jahannamu alladhi kunt allati kuntum allati yukadhibu biha almujrimun hadhihi jahannamu wannan ita ce wutar jahannama allati yukazziba biha almujrimun wadda mujrimai suke karyatawa yau ga su ga ita hadhihi an-naru allati kuntum biha tukazzibun wannan wutar ce da ku kasance kuna karyatawa yau ga ku ga ita ta riga ta bayyana muku shine kuke wannan babatin walau ruddu la'adu limanuhu an Allah ce ka gansun nan da za a maida su duniya da sun dawo yin abin da aka hana su su Allah masanin abin da bai kasance ba ko da ya kasance ma yaya zai kasancewa ya sani Allah ya ce da za a mai da su duniya ko da sun koma yin abin da aka hana su su da za su kafirce kin kuma za su kin yin imani wa innahum lakazibun lalle su din makaryata ne ba gaskiya suke fada wa qalu zaka ji kafirai suna cewa ko za ka ji an an dawo da su ma gidan duniya za su dinga cewa in hiya illa hayatun ad-dunya wannan rayuwar ta duniya ba komai bane ba illa rayuwa ta duniya kawai namutu wa nahya ko ko wa qalu in hiya illa hayatun ad-dunya wa ma nahnu bimab'uthin zaka ji suna cewa ai ba komai bane ba rayuwar mu ta duniya rayuwa ce kawai mu din ba abun a tada mu bane ba babu zancen tashin alƙiyam Allah ya ce walau tara idh wuqifu ala rabbihim da dai ka gani kai annabi ko wanda ke shuraren alkur'ani ne mai girma iz wuqifu ala rabbihim lokacin da aka tsayar da kafirai gaban ubangijinsu hala Allah ya ce da su alaysa hadha bil haqq yanzu wannan ba gaske bane ba ga kafirai an tsayar da su gaban ubangiji gaba ɗaya dukansu Allah ya ce da su yanzu wannan alqiyama ba gaske bane ba alqiyama ba ta tashi kuka gani ba qalu bala wa rabbina sai su ce eh da gaske ne mun rantsi da ubangijin ga dai tashin alkiyama ya fa abinda muke musu muke inkari ga shanin gaske ne qala sai Allah ya ce da su fadhukul azaba dan haka ku dandani azaba bima kuntum takfurun sakamakon abinda kuka kasance kuna yi na kafirci ku dandani azaba ku ji ta a jikinku saboda kafircin da kuke sai Allah ya ce قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزنون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون Allah ya ce qad khasira alladhina kazzabu bi liqa'i Allah hakikan sun tabe sun yi khasara allazina kazzabu bi liqa'illah waɗannan wanda suka ƙaryata haduwa da Allah madaukakin sarki suka ƙaryata tashi alkiyama suna ganin duniya haka za ta zo ta dawama sai dai wasu sarayu in kwanan su ya ƙare su mutu babu batun tashi alkiyama to waɗannan haƙiƙan sun yi hasara hatta idza ja'atuhum as-sa'atu baghtata suna nan akan wannan halin ya zuwa lokacin da alkiyama za ta zo musu baghtatan kai tsaye qalu sai kaji suna cewa ya hasratana ala ma farratna fi ya tsawon nadamun mu akan abin da muka yi sakaki a nan gidan duniya wahum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim alhalin su din suna dauke da laifuffukan su akan gadan bayan su ala Allah ya ce ku shurara sa'a ma yazirun ya munana abin da suka kasance suna aikatawa na zunubai da laifuffuka wa mal hayatud dunya ba komai bane rayuwar duniya illa la'ibun sai wasa wasa shine yin abin da baya da amfani da barin abin da ke da amfani wala hawun da kuma allahu shine barin yin abu da gaske kun ɗauki shi abu kamar wasa ke rayuwar duniya ba komai bace ba illa la'ibun wala hawun wasanni ne kawai masu dukan hankali wala darul akhiratu khairul lil ladina yattaqun ku sani fa gidan lahira khairun shine mafi alkhairi lil ladina yattaqun ga wanda suke jin tsoron Allah suna kiyaye dokokinsa afala taqilun shin ba za ku hankalta ba ku gano haka sai Allah ya ce قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجعلون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين na'am وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما mm.
أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين Mm.
إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون kafin nan ayar da ta gabata tana jan hankalin mutane ne game da cewa kar su bari duniya ta ruɗe su duniya wurin wasa ne kawai la'ibun ne wa lahab in ko ka san ko wurin wasa ne bai kamata ba a ce ta shagaltar da kai game da lahira lahira ita ce gida wanda yake tabbata ya wanzu wanda baya karewa duk duniya da abin da ta kumsa gaba ɗayanta wataran zai zo ya kare ya zama to babu shi lahira kuma tana nan za a wanzu a cikinta in ma dan wuta da azabar wuta in ma dan aljanna da ni'imar da ke cikin gidan aljanna kenan kaga mai hankali sai ya zaba ma kansa mafi alkhairi mai hankali sai ya makan shi tattali da abin da ya samu da duniya dan ya samu lahira tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin hadisi yazo a cikin bukhari da muslim hadisin adi bin hatim qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ke cewa ma minkum ahadun illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman babu wani ɗaya daga cikin ku sai ubangijin shi yayi magana da shi babu mai tarjama tsakankanin shi da Allah wala hijabun yahjubu babu wani hijabi da zai sha makance shi da Allah fayanzuru ayn fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama min amali sai mutum ya diba damarsa ba zai ga komai ba sai abin da ya gabatar na aikinsa sannan ya duba hagunkinsa ba abin da zai gani sai abin da ya gabatar na aikinsa sannan ya duba gabansa ba abin da yake gani a gabansa sai wutar jahannama tana kallonsa annabi ya ce fattakun nara ku ji tsoron wuta walau bi shiqqi tamra ko da ku da rabin dabino ne bi mana ku dinga yin sadaka ku dinga yin yawan aikin alkhairi ku ji tsoron shiga wuta ko da da yawan yin sadaka ne ko mun karamcin ta ko da ko da rabin dabino ne Allah ke shi kare kenan kar ka yarda duniya ta ruɗe ka dan ka samu mulki a cikin ta ka saba ma Allah madaukakin sarki kar ka yarda duniya ta ruɗe ka dan ka samu sarauta a cikinta ya zama to kana yin takabburi kana raina mutane kana ganin cewa ka isa kana taka dokokin Allah kar ka ga Allah ya maka ni'ima ta dukiya jin daɗi lafiya ka ci gaba da saba ma Allah radda Allah ya kama ka ba za ta maka daɗi ba saboda Allah yakan yi ma azzalimi jinkiri ya kyale sa sai radda ya damke sa a ranar ba zai kubce masa ba so da dama daga cikin mutane zaka ga yana sharri kuma al'amuransa sana buduwa yana munkari yana banna yana fasadi arziki yana buduwa yana yalwata yana jin daɗi ga lafiya ga kuma komi da komi amma wani lokaci guda sai Allah ya damƙe sa in ya damƙe sa ba zai kubce masa ba inna Allah la yumli lil zalimi hatta idza akhadahu lam yuflithu wa umli lahum inna kaydi matin Allah ya kiyaye mu kare Allah ya ce qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulu mun riga mun sani musu Allah innahu la yahzunuka cewa abun nan da suke fada alladhi yaquluna la yahzunuka abinda kafirai suke fada yana bakanta maka kai manzon Allah baka jin dadi suna fusata ka na ƙaryata ka da suke su sifanta ka da sufofin da basu dace da kai ba fa innahum la yukazzibunaka Allah ce a zahiri ne suke faɗar haka amma a haƙiƙan ba sa ƙaryata ka sun san kai ɗin mai gaskiya ne har a zuciyoyinsu a da kafin a turo ka manzo ba sun kasance suna kiranka da mai aminci ba amintacce suke kiranka a garin makka muhammadu amin duk wani mai ajiya wurin ka yake kawowa mai kyauta wurin ka yake kawowa dan sun ɗauke ka amintacce mai gaskiya to amma yanzu kawai kangarewa ne da girman kai yasa suka ki imani da kai a zahiri amma a ɓoye ma sun san kai ɗin mai gaskiya ne. Allah ya ce mun san da abin da suke faɗa suna sifanta ka da abubuwan da yake ba su da kyau suna ɓata maka rai. Fa innahum la yukadhibunaka ka sani fa su din ba sa ƙaryata ka bisa ga haƙiƙa bi ma'ana a cikin zukatansu sun san da kai ɗin ba makaryaci bane. Sun san da gaskiya ne abin da kike faɗa kai ɗin manzo ne Allah ne to. Walakin adh-dhalimin bi ayati Allah yajhadun sai da su azzaliman game da ayoyin Allah ya jihaduna suna yin musu sai in kare suke karɓar gaskiya walaqad kuzzibat rusulun min qablik haqiqan kuzzibat rusulun min qablika an ƙaryatar da manzanni da dama min qablika tun gabanin ka kai manzan Allah wannan lallashin annabi ne ake ana bashi hakuri game da ababen da suke faruwa a kansa ba shi kadai bane ba kafin shi amma wasu manzanni irin abin da aka masa an ƙaryata manzanni da dama kafin ka kenan dan an karyata ka kare baka mamaki dan an karyata ka karya baka haushi da kunci da damuwa walaqad kuzibat rusulun min qablik fasabaru ala ma kuzib manzannin da aka karyata sai suka yi hakuri akan abin da suka aka karyata su akai wa uzu an cutar da manzanni da dama gabaninka suka yi hakuri hatta atahum nasrana ya zuwa lokacin da taimakon mu ya zo musu haka suka yi tai annabi no bayan ƙasa ta gurɓace da shirka da kafirci Allah ya turo shirin mutanensa sai da shekara dubu ba hamsin shekara ɗari tara da hamsin yin yana da awa ya kira su da daddare ya kira su da safi ya kira su ɗaiɗai ya kira su jama'a duk wani usulubin da ya kamata a yi amfani da shi na jan hankali da yardar da mutane sai da annabi nuhu ya yi amfani da shi amma ba su imani da shi ba إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلا يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا ما لكم لا ترجون لله وقال دع أبن دي كما تأي النبي نوح يجي amma ƙarshe suka dinga mushi ba'a suka dinga mushi izgili ƙarshe mai yayi roƙon Allah ya akan mutanansa Allah ko ya azabtar da su ya tsiratar da annabi Nuhu da wanda suka imani da shi ko ba haka ba kaga ƙarshe da yayi haƙuri Allah sai ya bashi nasara da shi da wanda suka imani kadai suka tsira wanda suka kafirta gaba ɗayansu Allah ya hallaka su ta hanyar mai sabkan musu da ruwan sama ya ardubu la'ima ake wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma wa qudiya al-amru wastawat 'ala al-judi wa qila bu'dan lil qawmi zalimin sama ta keci da ruwa ƙasa ma ta bubbuɗe ruwa ruwa sama kaɗai ai tashin hankali ne a ce sun buɗe suna zuba kamar bakin ƙwarya sannan ƙasa ta buɗe idanun ruwa suna fitowa da ƙasa faltakal ma'u ala amrin kad kudim fahamnahu fahamalnahu ala zati alwahin wa dus haka Allah ya halakar da su ya tsiratar da annabi Nuh to dukkanin annabawa haka suka yi da suka yi da'awar aka ƙaryata su suka yi haƙuri akan ƙaryata su da akai kenan kai ma ka ɗauki ta da su akan haka mun baka labarinsu ka yi haƙuri da abin da za su maka na ƙaryata ka da za su taimako na zai zo maka hatta a tahun nasuruna haka suka jure sai da taimakon mai zo musu wala mu baddila li kalimatillah babu wani wanda zai canza karmar Allah Allah yadda yake taimakon mutanen kwarai haka zai taimake su har gobe alƙiyam shine wala mu baddila li kalimatillah wala qad ja'aka min naba'il mursalin kuma haƙiƙan wani labari daga cikin labarin manzanni ya zo maka wanda ya kamata ka ɗauki ta da sai aka haka kai manzan Allah wa in kana kaburu alayka i'radu idan ya kasance kawar da kai da suke da barin imani da suke da kafircewa abin yayi girma akan ka kai manzan Allah fa in istata'ta an tabtaghi nafaqan fil ard to idan ka iya kai wani nafa wata hanya a cikin ƙasa aw sullaman fis sama ko wata kuranga da ka iya azawa a sama da za ka iya zo musu da wani abin da za su shirye da shi to zo musu da shi fata atihim bi aya wadda za ka zo musu da aya takan haka to zo musu da shi walau sha Allah sai Allah ce da Allah ya ga dama la jama'ahum alal huda da ya ga masu dukkansu akan shirya Allah ne bai ga dama haka fala takunanna minal jahilin da haka kai annabi kar ka kasance cikin wanda ba su san abin da suke yi ba game da abin da kafar suke aikatawa kar ka zamto cikin haka ka samanto kana sa nura kana ganewa wannan kaga magana ce tsakankanin ubangiji da wa annabi shi in ya maka girma game da abin da suke na kafirci kana ga yayi girma a kanka to ka iya kai wani rami ka shige ƙasa ko ka hau da kuranga sama don ka zo musu da shari'a an ka iya yi haka yi haka in ka iya Allah ce to da na ga dama da dinna shiryar da su da sai in sa gaba ɗayan su su yi imani amma hikimar Allah ta sa wasu su kafirce wasu su yi imani haka Allah ya so ya tsara a kaddara haka Allah ya kaddara da haka karka kasance daga cikin wanda basu sani ba ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina ganin ya kamata mu dakata abin da ku faɗa daidai Allah sai mai tare lada kuskure da wanda mace haka Allah ya fi mana gaba ɗaya wassalamu alaikum warahmatullahi